بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 17 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Yunin shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 81 cikin jirangiyar kasusuwa daga karatun littafin ainihin wato a asiyasatu shar'iyya في إصلاح الرائي والرعية ولفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي يغافة تامسا شيخ الإسلام ابن تيمية يا رسني الشكرة لنبا قيدا شرين دا تقوس باين هجرا منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya rubuta wannan littafi don bayani akan fikihun musulunci dangane da abubuwan da ke da alaka da jagoranci da shugabanci Allah ya saka mashi da alkhairi mun yi darasi a makon da ya gabata daga gida saboda yanayi na ruwan sama da kuma ainihin rashin samun daman yin hassaci biyu a jere zaka zamu tashi inda mala yake cewa faslun a lamba na shafi na 227 faslun mala yace ga wata gaba wannan fasli zai magana akan mala yace la ghina li waliyil amri anil mushawara fa inna allaha amara biha nabiyahu qala subhanahu wa ta'ala fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin malan yace la ghina li waliyil amri anil mushawara shugaba wanda ke jibinta al'amarin mutane babu yadda za a yi wadata ya ce ba ruwan shi da shawara da mazowa hankali masu tunani wanda suka dace a shawara da su akan matsalar da ake so a shawara fa inna Allah amara biha nabiyyu domin ta shawara wato neman jin ra'ayin masu ruwa da tsaki wanda suke da zurfin hankali da ilimi da tunani da gogewa a rayuwa to Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon shi da yi wannan kaga da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mishi wahayi wannan Allah ya ga dama sai ya ce a kaka shawara da kowa duk abin da ya kamata ka sani ko ka aiki da shi za a aiko maka da sako daga gurin Allah ta hanyar malaika banda haka abin da ya shafi gudanarwa al'amarin yaki al'amarin dabarar shugabanci da yadda ake gudanar da mutane da sauran al'amura irin waɗannan sai Allah ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni cewa yayi shawara Allah ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum ka dinga yi musu ahuwa kana kuma nema musu gafara Allah akan zunuban su wa shawirhum fil amri ka shawarce su game da al'amarin jagorancin nan fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkil yace amma idan ka riga ka kulla niyya zaka aikata wani abu to ka dogara ga Allah wannan aya kamar ɗan uwata faɗin Allah wa amruhum shura bainahum nan kuma zamu ga cewa Allah yayi yabo ga ga ga masu yin shawara a wurin gudanar da al'amuran su haka wannan dalili ne akan cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya shawara da sahabbansa tare da cewa zai iya wadatuwa da wahayin da Allah ya aiko masa ba tare da ya shawara ba amma don a koya wa al'umma ya ya kamata su yi don kuma a kwantarwa da sahabban nan hankalinsu su ji daɗi su ga cewa ana yi da su domin wanda ake shawara da shi zai ji daɗi zai ga an girmama shi kuma zai ɗauki abin da ake da muhimmanci sannan kuma za a haɗa ƙarfi da ƙarfi ra'ayoyi mabambanta a fitar da mafi kyau duk da haka aka ce mashi idan ka riga ka yi niyya abin da za ka yi to ka dogara ga Allah ka aikata wa qad ruya an abi hurairata رضي الله عنه قال لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ابن حبان ده بيهقي سرويته wannan hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ubangiji ya kara masa yadda yake cewa babu wani mutum da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yin shawara da sahabban shi duk wani mutum da ka sani yana yin shawara da mutanansa to ba ai kamar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da ya faru zai shawara da su me kuke gani game da wannan yaki na badar mu fita ko kan mu fita haka yakin uhud haka yakin ainihin ahzab haka hatta akan ƙarfi da aka yi wa matarsa sai da ya fito ya tambaye su ku bani shawara game da wani mutum wanda ya dame ni ya ci mutunci na game da iyalaina ya muna ainihin wato ya keta alfarmata Nabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar su akan kusan komai kaga hatta abin da ya shafi al'amarin gidansa yakan nemi shawarar sahabbai dan jin ta bakin su sannan da aka kama bayi din nan da aka kama waɗanda aka kama mu da aka kama su a yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara a gun sayyidina Bakar da gun sayyidina Umar da gun sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in dan yaji me shawara su akan matakin da ya kamata a dauka duk waɗannan suna cikin dalilai da ainihin misalin daukan shawara shi ta Ibnu Atiyya Allah ya gafarta masa a cikin tafsirin sa yake cewa ashura min qawaidish shari'a wa azaimil ahkami yace kaga ita shura kwamitin shawara da neman shawara na daga cikin manya-manyan ƙa'idodin shari'a musulunci da manyan abubuwan da shari'a ta ce ayi yace man la yastashiru ahlal ilmi wad din duk shugaban da baya neman shawaran masana addini da masana ilimi fa azluhu wajibun wajibi ne a cire shi daga shugabanci ya rasa babban jigo daga cikin jigogin da ya kamata su ba shi dama ya zama shugaba haka ibnu afiya yake fada haka kuma al-qurtubi yake cewa al-mushawara min al-amri al-qadim ita shawara tsohon tsari ne na shugabanci ba sabon abu bane yace wa khassatan fil harbi musamman a cikin yaki a lokacin yaki ana buƙatar shawara yace fa hadhihi bilqisu imra'atun jahiliyatun yace kalli balqisa mata ce ba ma gujiya ta abu da shamsa tana bauta wa rana amma me tace qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu tace ku bani shawara mana akan abin da ke so na yanke bana so na yanke wani hukunci sai da ra'ayi to amma mun kalla da kyau a cikin kisan Balqis shawarar da ta suka bayar bata yi aiki da ita ba domin sun dawo mata ne da suka ce al'amru wal amru ilayki fanduri ma za ta amuri ki duba ki ga abin da ya kamata suka ce nahnu uli quwwatin wa uli ba'sin shadid wal amru ilayki fanduri ma za ta'muri mu muna da ƙarfi muna da shiri duk abin da yake so a yi shiga ita kuma bata bi shawarar aiki da ƙarfin ba sai ta bi shawarar lalama to wannan me yake nunawa ko an ba da shawara shugaba na da aikin ya fatali da shawarar nan ya abin da ya ga ya dace shi ke ɗaukar responsibility to kar kuma wani ya koma ya dinga korafin cewa to ko mun ba da shawara ba aiki da ita ai mun ba da shawara ba aiki da ita bayar da shawara daga tsaran kai kai iya naka a matsayin ka na advisor ko commissioner ko deputy governor ko wane ne matsayin ka ko a matsayin ka na board member in ka ba da shawara to ka gama iya naka sauran kuma ya rage gare shi shi shugaban fa iza azamta fatawakkal ala Allah ko ya hada shawaran ya tsakuro ta anan ya tsakuri wata a can ya hada ko kuma ya dauki ta wani ya batta wani ko kuma duka ya watsi da su wannan ke sai malam yace wa kad qila amma ce inna Allah ta'ala amara biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallama li ta'alif qulubi ashabi Allah ubangiji madaukakin sarki ya umarci manzo ne salawatullahi wa salamu alaihi ya nemi shawara dan a dadada wa sahabbai zakatansu wala yaqtadi bihi man ba'dahu kuma saboda shugabannin da za su zo a bayan shi su dinga shawara ce su dinga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shawara da haka zamu ga tun daga sayyidina Abubakar an yi shawara tun daga bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka yi shawaran wa za a sa Habiba aka yi shawaran ya za a yi da jana'izar sa aka yi shawaran ya za a yi da jeshi Usama haka nan sayyidina Umar dan Khattab shi ma ya kafa kwamiti na shawara na musamman don nada halifa a bayansa duk abin da zai aikata sai ya shawara har ma ya zama akwai manyan sahabbai wanda ya sa musu doka baya barin su fita Madina haka nan kawai sai ya san ina za su je kwana nawa za su saboda komai yake so ya sai ya tara su yanzu yanzu ya ce aje a taro mini manyan sahabban nan ko a taro mini sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi hijira tare da shi ko wanda suka musulunta da wuri ko ya ce a kira mini dattawan su koyaushe haka Umar yake hatta a kissa ta tafiya da yayi zai je ƙasar Sham ya tara ana annoba a ainihin Amawas ta baibaye ƙasar Sham bai juyo ko ya ƙarasa ba sai da ya shawara an gama shawara kuma kenan sai ga Sayyidina Abdurrahman dan Auf ya zo ya bada hadisi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya hana shiga garin da ake annoba ko fita daga garin da ake annoba ba za mu gari haka duk sahabbai sai gudanar da gwamnatocin su haka kuma duk wani shugaba da ka ji labarin ya ci nasara akan shugabancin sa ko kuma ya zama da karfin shugabancin sa zaka tare yana da yan yana da yan fada baya yin shugabancin nan shi kare komin istibdadin sa ko ya kai fir'auna istibdadi shi wato authoritarian ne hatta fir'auna yana da malam da yake shawara da su su karuna da hamana da makamantansu wanda yake tambayin sai yanzu ya zai da annabi Musa ne ya fata kura mutane ce ayi kaza ko ka ayi kaza duk ga labarin na alqur'ani aka kalli wannan al-aziz na zamanin annabi Yusufa shi ma yana da yan shawararsa malamansa wanda haye ne musu fasara shi farki suka ce ba mu sani ba su duk wani shugaba da ka sani a ko ina yake to yana buƙatar mashawarta wanda za su shiga su ga su shiga su fita su leka inda bai leka ba wasunsu kuma sun riga shi sanin sirrin shugabancin nan wasu sun taɓa yi kafin shi wasu sun girme shi a shekaru wasu sun fi shi ilimi wasu sun fi shi alaƙa da talakawan za su ji kaɗe daga talakawa to shi na nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son shugaba da arziki sai ya mushi baiwa da wazirai na kirki wannan alama Allah yana son shi da arziki kenan idan Allah baya son shi da arziki Allah ya fi tabbatin shi sai Allah ya haɗa shi da wazirai na banza shin za ka kana cewa ba a mugun sarki sai mugun bafadi ma'ana duk mugun bafadi to Allah yana jarabtan sarkin da Allah bai so da alkhairi da mugun bafada ba za su dinga umartar shi ba sai da zalunci sai da ainihin mugunta sai da da makirci da hada shi fada da al'ummarsa da haka wajibi ne shugaba ya zama taka tsantsan suwa ne ne waziransa wanda zai saurare su ya ji maganar su yace wa kad a wala siyama wal yastakhrija منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الحربية وغير ذلك كما النبي صلى الله عليه وسلم yana shawara da su ne dan ya ji ra'ayinsu ya ji hangen nesan su da fahimtar su akan abin da ba a saukar da wahayi akai ba amma saukar da wahayi shike fa ghayruhu sallallahu alaihi wasallama auladil mushawara tun ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman shawara a gun sahabban sa to wanda ba shi ba kowaye shi ya fitancanta da nemi shawara wa qad ahsanallahu subhanahu wata'ala 'ala almu'minina bidhalika Allah ubangiji subhanahu wata'ala yayi yabo ga mu'mine da yake cewa fa qala ta'ala Allah yake cewa wa amruhum shura bainahum al'amarin su wato tsarin shugabancin su to shawara ne wato ba sa yanke hukunci sai sun yi shawara wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ne suna ciyarwa daga abin da muka azabta su yanzu wannan ya shafa ta daidaiwan mutane zaka yi aure zaka aurar da yakka zaka shiga wani kasuwanci zaka shiga wata harka zaka nemi wani admission zaka bar gari zaka canza kasuwa zaka yi rikici da wani zaka yafe mushi zaka rubuta wa wani wasiya in ya mutu a bada kaza zaka yi wakafin wata dukiya to duk abin da zaka yi wani muhimmi yana da kyau kai shawara kai shawara da iyalanka kai shawara da malamanka kai shawara da abokanka kai shawara da wanda suka riga ka yin wannan harkar suka shiga cikin ta zaka shiga siyasa zaka shiga kasuwanci zaka kama kasuwancin sai da motoci ko filaye ko zaka fara zuwa ka fara kai kayan gwari kudancin Najeriya sai ka nemi wanda suka yi wannan harkar sai ka ji ya ake yi shine shawara ya ake a tiribata kawai kai ka je ka tsindima ta haka kawai gaba gadi kai alkafara ka tsindima to karshe asara zaka yi babu yadda za a faɗa haka ba tare da ka samu matsala ba sai kai shawara kai kuma wanda aka nemi shawara a gunka mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mustasharu mu'tamanun wanda aka nemi shawara a gunsa to abin amincewa ne bai halatta maka ha'inci kar ka ha'inci wanda nemi shawara a gunka saboda yana so ya shiga irin sana'ar da kake yi kana bakin ciki sai ka bashi mummunar shawara ko yana so ya shiga siyasa kana bakin ciki ga samu mukami sai ka bashi mummunan shawara ya je shiga tafiya da bata ci ko je hada kai da wani wanda ba wanda ba za su kai shi gaci ba kana kana bakin ciki kada yayi aure a wani gidan mutunci ya nemi shawara kuka zai aure zai ka ce kai wannan gidan ba gidan mutunci bane ma'ana kai kokari in an neme ka shawara ka faɗi gaskiya abin da ka sani kuskure ne abin da galibinmu muke cewa to ai kaza yake so ya ji idan nemi shawara ka ce to yana faɗa mushi abin da yake so ya ji ne a'a abin da ya kamata ya ji za ka faɗa mai ko da bai ji ba ka fita haƙƙinsa wata rana zai gane cewa gaskiya ka gaya masa kuma zai ci gaba da yi maka yabo da yi maka fatan alkhairi amma in ya gane cewa ba gaskiya ka gaya mishi ba to har abada zai dinga kallon ka matsayin mahaici kuma a gurin Allah ma sunan ka mahaici Allah ya tsare mu وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك فقال تعالى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وإذا استشارهم إذن شكبائن مشاورة فإن بين له بعضهم ما يحب اتباعه من كتاب من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ما يجب اتباعه إذن mutum yana mashawara shugaba yana mashawara a gun wasu mashawartansa sai suka ba shi shawaran abin da yake ya zo a cikin alkur'ani da sunna wanda ya zama dole a bi a ijma'il muslimina ko ijma'il musulmi fa alaihi tiba'u zalika to wajibi ne bon kan ya sake a ba shi shawara da take ta dace da alkur'ani da sunna ta dace da ijma'il musulmai ya ce ba zai ba akan abin da ya shafi abin addinin musulmai da rayuwarsu akan ganin wata ne da ɗauka azumi ko shan ruwa akan rufe masallatai ne ko buɗe su ƙara yawansu ko karanta su akan aikin haji akan auratayya akan abin da ya shafi noma ko kiwo akan duk abin da ya tambayi malamai ko masana to kaga sai aka ce sai ga mai abin da Allah ya faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da cewa daga cikin muhimman abokan shawarar shugaba akwai masana kenan malaman musulunci da sauran masana a fannonin rayuwa kowace harka sai a nemo masana akan ta su bada shawara harkar lafiya, harkar noma, kiwo, security, harkar ainihin kere-kere, alaka da kasashen waje, duk abin da ra'ayi. Sannan kuma su malamai akan komai da ya shafi waɗansu da cewa, domin kuma su gaya ma shugaba abin da ya dace da shari'a da wanda bai dace ba. Ya daga cikin kuskure da shugabanninmu suke yi da ba sa jan malamai na Allah a jika. Duk malamin da za su ja a jiki to malami ne da zai musu bambadanci. wanda zai gaya musu abin da suke so ko kuma wanda zai je da bukatar kansa ba sa son malamai masu faɗan gaskiya galibin su wannan yana da gaskiya abin da ya haifar da galibin malaman suke ba kansu uzurin cewa bari su su faɗa a mumbarin su ba ruwan su ya kamata duk shugaba da zai aikin arziki ya zama ya ja malamai a jika su ko malamai su ji tsoron Allah idan an ja su a jika ya zama su wakilci al'ummar su kar su yi kokarin wakiltar kansu domin su ma shugabannin suna kuka da cewa sun gwada jan malaman a jika amma kowane malami idan ya zo to jakashi yake so ya cika in an jawo shi jika sai dai ya miƙa jakarsa don a cika ba wai don al'umma ba wannan shi ma kuma kuskure ne ga ɓangaren jin malamin da yake haka Allah ya tsare mu shi yasa za ga malamai na da suke taka tsantsan da zuwa gun shugabanni saboda akwai haɗari sai in an kira su kuma an kira su da sun zo sun yi abin da ya kawo su su tashi su koma inda suka fi auki shine majalisun su zai su gaba da karantawa domin duk malamin da zai zauna da fa'al a wurin shugaba sai wannan zargin ya biyo baya cewa ai kudi yake bashi kuma sai kwarjinin shi ya ragu a gaban sarkin sarkin yana kallon shi kullun kullun bai da kwarjini tun maganar shi na da kayyar sa ba ta da kai to haka gara kai ya je sai an kira shi da an kira shi yana zuwa da ya gama abin da zai sai tashi tafi abin shi kawai kar ya ma ci abincin su kar ya tsaya ci abinci da su amma kuka fara yin dina tare da su kuna fita convoy a cikin su kuna zuwa jana'iza da zaman makoki tare da su to haiba kwarjinin malamin sai ya tara guwa ai za ka duk abin da kake ganin shi kullum sai gaba ka ganin kwarjinin shi ba ka ganin kwarjinin shi kwarjinin shi zai ragu a idan ka yanzu kai ba ko ne baka taɓa ba makka ba da ka ji zaka ji kaman ka runguma ka'aba kai ta kuka amma za ka ga mutanen garin su sun saba da ita duk kwarjinin ka'aba wani sai ya wata shi da bai ji bakin ka'aba kuma yana cikin garin saboda yau da gobe da yake ganin ta yana ganin ta ai Ka'aba ce ga mugata ko mun gane ka kwatanta ma da sabuwar rigarka da kake ji da ita tun kana ganin alfarmar ta kana ganin wannan fata musamman ce tana nan a kasan adaka wata za ka ga ana share abun nan tayar da ita a gidan ko baka fada ba dan lokacin ta ya wuce to da haka yana daga cikin aibin kisa al-Imam Suyuti ya littafa guda biyu a karatu akan gujewa zuwa gumma sarakuna aibin da ke malami ke samu in ya shishige wa sarki zai compromising abubuwa da yawa shi ma malamin tukuna na farko sannan na biyu kuma shugaban zai daina ganin mutuncinsa irin yadda ya kamata musamman kuma in yana yin wasu kurakurai wani kuskure a wajen magana ko raha ko sakin baki ko kuma ana bashi yana karba duk wannan sai ya jawo mishi faduwar karamarsa to wannan kuma abin da ake so malamai su tsara wannan sai da yana da alaka da faduwar karama ilimi shi malami kullun hadarin da yake ciki kenan duk abin da yayi sai ya shafi iliminsa dole haka malami dole ya tsare dokokin Allah ya tsare kuma dokokin mutunci ya tsare kuma dokokin zama da mutane kyakkyawan zama so duk abin da sai a ce ai ilimin ne ce ai baya aiki da ilimin shi to maimakon a haka a ci gaba da karban ilimin sai ya zama ilimin shi ma ba za ka ji Allah ku rabu da shi ko aya da ji Allah rabu da shi mu zai gawa aya kaga aya ce fa yake da amma saboda bai rike mutuncin da ya kamata ya rike mutane ba su karba ba su kaga ya tozarta amana ilimin da Allah ya bashi shi sa kaga su annabawa dan Allah ya wanzar da alfarma ilimin su na manzanci sai ba su isma ya katange su daga dillifuka za a laluba a laluba ba za a samu laifukan da za su soke su da shi ba to in Allah ya baka wannan amana ya daura maka aiki ba dan kankani ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fa alaihi tiba'u zalika wala ta'ata li ahadin fi khilafi zalika a a a fi khilafi zalika ba a ma kowa da'a kuma akan abin da ya saba wa wato alqur'ani da sunna da ijma'i wa in kana aziman fid dini wad dunya ko mun girman mutum shi kanshi sarkin ba a mai da'a in ya saba wa Allah in ya saba wa ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da saba wa Allah ko saba wa manzo Allah shi haka nan su ma masu bada shawaran ko mun girman su to karka musu biyayya akan saba wa Allah da saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala saboda Allah ne yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiur rasul ya ku mu'minai ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ulil amri minkum ku yi da'a wa jagororinku fa idza fa in fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi sabani akan wani abu farduhu ila Allah war rasul sai ku mai da shi ga Allah da manzo ba a ce ku zabi na babban cikin ku yake da shi sai a mai da shi ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan aya mun sha jin bayani akan ta a baya gurgurdan hadisi mala yace wa in kana amran kattana za a fihi almuslimun to idan aka shugaba yana mushawara aka ba aka zo ba shi shawara sai aka ba shi shawara kan wani abu da akwai sabani tsakanin musulmai babu nassi qarara alqur'ani ko sunna babu nassi qarara a cikin ainihin wato magana ta ijma'i ko sai ya zama magana ce ta sabani tsakanin musulmai bayan bagi an yastakhrij min kulli wahidin minhum ra'ayahu wa wajha ra'ayi anan sai shugaba ya ba da dama ainihin wato malamai da masana kowa ya faɗi maganarsa ya faɗi kuma dalilin maganarsa fa ayyul ara'i kana ashbaha bi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama umina bi sai duba ya ga meye abin da yafi dacewa da ainihin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aiki da shi fa ayyul ara'i kana ashbaha bi kitabillahi wa sunnati rasuli umina bihi kama qala ta'ala fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul domin Allah ya ce ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir don kun kasance kun yi imani da Allah da ran tashi alkiyama ma'ana akwai abinda da an zo an fada malamai za su ce maka to ga abinda da ya Allah ya ce shugaba na zuwa in yace ya ku malaman musulunci ya tara ku ne dan naji cewa shin wannan rigimar da yake akan ganin wata ko ya halarta kawai mu ci gaba da aiki da kalanda tunda ita kullun ɗaya ce kalanda ce a bai halasta ba saboda ijma'in malam farko ne cewa ba aiki da kalanda a ganin wata ana aiki da ganin ido ne kawai to bai halasta shugaban nan ya canza zuwa ganin kalanda ba ko da wani malami ya zo ya ta kwana kwana yana ta faɗa abin da ya ga dama bai halasta ba ra'ayin shi kaga wannan akwai akwai akwai nassi kenan da za a yi qur'ani ya ce kaza game da wata cewa faman shaidu minkum shara falisum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aytumu la tusmuha tatarul hilala wa la tafturuha tatarul hilala misali sannan kuma malamai sun yi ijma'i akai to wannan ba za a wuce nan ba amma sai aka kawo ta mas'ala wanda babu nasi qarara akai misali irin yanzu mas'alan nan ta interfaith a ce to da an ce zani hulɗa da kristoci da arnan da suke rayuwa a cikin mu wace irin hulɗa zani a wani mataki me ya halarta me bai halarta kaga wannan akwai mahallin tattaunawa a ciki inda malamai sun yi maganganu kala daban-daban akai akan magana akan halasci ko rashin halascin wato ba da tazara haihuwa abinda mata suke shin za mu kafa doka ta ba mata dama ko ta tirsasa musu cewa a yi birth spacing in an haifi yaro ka a ƙara haifan wani sai an yi wata kaza ko shekara kaza ya halasta ko bai halasta ba za a fara tattaunawa da akwai saban da malamai za su kawo a ciki cewa ai wasu ai ai ga azaluma shi ma irin wannan ne wasu ai wannan daga turawa ne ai akwai makirci sai a tattaunawa kaga akwai mahalli tattaunawa ko ga sunan suna da yawa mas'aloli na tattaunawa suna nan da yawa burjik a cikin kabaya a hasima kabaya na musulunci ga sunan ina so na baiwa mace deputy gwamna ko commissioner malamai su ce bai halarta ba wasu ce ai ya halarta ai ta rigima ko to sai ya saurara ya ji kowa menene maganarsa kuma wanne ne yafi kusa da gaskiya wanne ne yafi kusa da abinda alqur'ani da sunna suka goyi baya wanne yafi kusa da usul na addinin musulunci to sai yayi wannan daga kenan shi ma shugaban ba zai ya zama jahili ba kenan domin sai yana da ma'aunin auna wanne ne yafi karfin hujja ko kaza magana da cikin shugabanni akwai ilimi Allah ya ce wa zadahu wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi ij'alni ala khaza'in al ardi inni hafizun alim haka haka ainihin wato wancan kissa ta annabawan nan Sulaimanu da baban shi Dawud Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su hikima da ilimi dan su annabta su shugabanci haka ainihin annabi Adam mai Allah ya fara bashi ilimi wa allama adama al-asma'a kullaha saboda yayi ne ya bashi inni ja'ilun fil ardi khalifa ga sanan dai da yawa burjik akan annabawa da shugabanni waɗanda zaka iya ainihin tsakuran waɗannan bayanai cewa dole sai da ilimi da kuma sauran sufofi bai dace ba sam a nada shugaba wanda bai da ilimin addini wani bai iya ko fatiha ba wani bai san ma izuno ne alqur'ani ba wani bai iya zaman tahiya ba duk wannan yana daga cikin katubar da ake a kafashin sai zaka ta gizin zaka ga abubuwa ta'arifu wa tunkir kamar da Annabi ya ce zaka ga ababan kyama da ban haushi wata ran zaka ga abin da zai burge ka Allah shi kyauta to haka idan aka ba shugaba shawara akan abin da yake ya dace sai ya duba akan abin da yake babu nasi sai ya duba abin da yafi dacewa da shari'a abin da yafi dacewa da maslaha abin da yafi dacewa da abin da zai amfani al'ummarsa malam ya ci gaba da cewa wa ulul amri sinfani waɗannan da aka ce abdimu shawararsu da Allah ya ce wa ulul amri minkum to kala biyu ne al'umara'u wal ulama shugabanni masu faɗa aji wal ulama'u da malamai wanda suka amsa sunansu malamai humul ladina idza salahu salahan nasu saluhan nasu da malamai da shugabanni su ne a cikin al'umma an suka gyaru to kowa ya gyaru in ana so a gyara al'umma to ai kokari ya zama malamanta da shugabanninta su zama masu nagarta ne matukar aka samu waɗannan sinfani din sun zama suna da nagarta shikenan kowa zai samu nagarta fa aktsaru ma yukhafu 'ala an-nasi dararhuma kuma babu abinda ake tsotawa al'umma fiye da cutarwa da ta fito daga gurin shugaba da kuma wanda ta fito daga gurin malamai duk wani cutarwa da za a mutane a cikin al'umma bai kai cutar da malamai ne suka kitsa ta ba bai kai kuma cutar da sarakuna ne suka kitsa ta ba kalla da kyau gani kuma waki duk wanda ake cewa malami in yaki gaskiya to an shiga matsala yanzu me ya kawo shi a Najeriya wani kwaya ɗaya ne da ake cewa malami shine zazzaki nan nazari ki yada shi'a tijani da yada tsarika shi malami ne ake kallon shi haka in yaji haka duk wani wanda kaje yada wata bid'a fa da sunan malanta yada ta jahili fitik bai yada barna Muhammadu Yusufa dan dan kalakatan can mai tatsi ne duk wani wanda kaji wani takadari to da fari gan malanta yake wannan takadaranci ya kawo bid'a ya kawo barna ya kawo shidanci kuma ya yi mata kwalliya ya mata hujja ya yada ta cikin mutane idan ji wannan na Kano da ake shara da shi shi ba da sunan malanta ne to kuma yanzu duk wannan bala'o'i da suke cikin Najeriya ai ba wani bai bukata a ce mishi shugabanni suka ja wannan balawai sakacin su da rashin kulawar su da rashin daukan abin da muhimmanci yanzu al'amarin tsaro din nan inda sun dauke shi da muhimmanci irin yadda suka dauke shi haka nan da muhimmanci yanzu jiya da suka dinga mitin kai kawo har yanzu sa nan sa ta mitin akan wa za a ba dipiti waye za a ba ciyaman na kaza waye za a yi wa kaza waye ba za a mishi kaza ba zabe na gaba wanda ake fuskanta 2027 fa yanzu sanan suna 28 ne ma kotun ta nawa 27 ko wanda ma wata kila mafiya mu ma na bara mu kai lokacin ba da mu da su duk zamu mutu a wannan tsakanin wasu su mutu wasu su rayu a yabo wasu amma fa tun yanzu ba akwai blueprint na plan na wancan lokacin cewa wasu da suka janye din nan yanzu sun janye ne saboda tunanin can gaba za a ba su kaza ko ba za su ba su kaza wasu sun janye ne saboda tunanin an kafa gwamnati next year za a yi musu ministoci za a ba su kwangiloli duk haka ne shi yanzu dan takarar da ake takama da shi ta nake ana tunanin tun shekara 20 baya yake wannan lissafin shi sa a ba a san shi amma dole aka hakura da zama shi ba zai kare ba almuhimmu yanzu inda shugabannin nan da gwamnonin da sauransu sun damu da al'amarin tsaron nan na arewacin Najeriya wannan mutum da suke ta yi akan shugabanci me yasa ba za su shakar tsaro ba kuma har yanzu duk manifest da suke fitarwa kaji wani ya faɗi wani manifest na musamman akan tsaron ba wanda ya damu aka da wai kuma a ce ya kamata a ce jihohin da suke da matsalar nan a rasa wanda yake takarar gwamna kowa ya ce wala ni ba zan iya ba ni ba zan iya gwamna a jihar da babu tsaro ba suturji suna nan amma ba haka aka yi ta rigima ba su ba a primaries ba wata ma sun fi mutum ashirin jihar da take da matsala wani ma ya je takarar shugaban kasa bai samu ba ya zo ya kwace ta gwamnan ya kwace kayan shi da ya bama wani amma da ya zo ya kwace duk mai kinna wannan wato irin yadda suke da sakaci akan responsibility din su me ya dame su shine lagwadar da ke ciki abin da ke ciki na na alfanu da annabi ke cewa ni'matul murdi'a to al murdi'a din ke damu su ita ce damu su don haka a wajibi ne ga shugabanni ya zama da su da malamai su zama na kwarai in suna son al'umma ta gyaru wannan dai nufin kuma mu al'umma kai mushin take mu ce a mu gyara ba akan me yake ba in ka gyara kai ma amfanin ka ne duk da lahira amma dai in bin nan ba su gyaru ba ba za a taba gyaruwa ba shi yasa kamar yadda malamin mu da Sani yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi yake cewa da za a canza shugabannin nan so 100 ba ba a gyara halaye ba za a gyara za a samu canji so da duk shugaban da ake magana ana so ya zama na garin ai a cikin mu ake tsamo shi a cikin yan Najeriya shi ma yake ya taso a inda muke ya sha irin ruwan da muke sha shedarin da ke wahal da mu shi ke wahal da shi irin damuwa da ke damu take damun shi irin sarran da muke da shi shi ma shi yake da shi irin irin hankoran da matasa suke da shi na ina ma za su samu dama su ma su dimbiza shi ma fa yake da wannan hankoran kuma a wajen san samun dukiya sai ka dauka ma watakila masu shekaru da yawa masu fa kanana masu kananan shekaru son kudi kamar yadda mai kuri ya fi talaka son kudi to wanda ya kusa mutuwa ya fi wanda ba a samun shirin mutuwa ma son kudi tunda ya saba da su yana so ya ya ƙara sabawa da su su da haka duk waɗannan fitintunin ba za su daina faruwa kawai haka nan dare ɗaya ba sai in an samu al'amari ya gyaru tsakanin malamai da ainihin shugabanni shi yasa wani malami yake cewa dama abinda ƙasa take bukata ta zama nagari shine mutane biyu take bukata shugaba wanda yake mai azama da kuma malami wanda yake mai adalci da gaskiya ba malami mai son zuciya ba kaga wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shi shugaba ne mai azama kewaye da shi sai waɗannan mataimaka haka sayyidina Umar shugaba ne mai azama kewa da shi wannan mataimaka malamai haka sayyidina Usman haka Ali haka duk shugaba kallisar dauna me yasa Sadauna ya ci nasara a ayyukan da ya dan shekaru kadan samun mala Abakar kuma da ya shine ya ba shi shawara haka in ka ba za ka ta gani ko ina ne to ko da wani attajiri ne ko wani karamin mai wani karamin mukami idan ya samu mutanen kirki ya kewaye kanshi da su za ga za su taimake shi akan harkar shi waɗannan guda biyun su ne idan sun gyaru duniya ta gyaru in ba su gyaru ba an shiga matsala wa kana salafu yuhadhiruna min fitnatihuma da haka mutanen da malaman da suna tsoratarwa game da fitinan abubuwan nan guda biyu malamai da shugabanni fitnatul mubtai da ifidini fitinan malami mai bid'a wal fajir fi dunyahu da shugaba wanda yake fajiri sahibi hawan kad a'amahu hawahu masoyin zuciya wato malami maso zuciya wanda san zuciyarsa ya makantar da shi wa sahibu duniyan kad agwatu duniyahu da ma abocin duniya wanda duniya sake rudansa waɗannan guda biyu sune matsalar rayuwa fitnatul ladina stamta'u bi khalaqihim kama stamta'a alladhina min qablihim bi khalaqihim wa fitnatul ladina khadu kama kama khadal ladina min qabli wannan yayi a iktibasi ne go daga an cikin sotu tauba fadan Allah kal ladina min qabli a a da Allah yake cewa kal ladina min qabli kanu ashadda minhum quwwata kaman wanda suka zo gabanin su sun fi su karfi wa aksara amwalan sun fi su yawan dukiya wa auladan sun fi su yawan diya Allah yace fastamta'u bi khalaqihim sai suka tsaya suna more khalaq Abu Hurairah yace shine addini wato suka maida addini abin neman duniya fastamta'u bi khalaqihim kama stamta'a fastamta'tum bi khalaqikum kama sata alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladhi khadu zuwa ƙarshen aya suka dosa morewa rayuwa kamar yadda kuma kuke so ku morewa addinin ku a rayuwa kuma kuka kutsa irin yadda suka kutsa alkhalaq shine addini wato mutane shugabanni da malamai su mai da addini abin more duniya ba abin neman lahira ba shugabannin da zaka sa cewa ba ruwan su da addini ba ruwan addini da da shugabanci ba ruwan malamai da siyasa ba ruwan kasa ba ruwan ta da musulunci ko kafirci ta kasa sakila ce kowannen su kuma sai da alfarman musulunci ta sa aka zabe shi yanzu ta nake ga ina ana so a nada dibiti ko me yake ci mishi vice president amma identity da ake nema na farko shine addinin shi identity da ake nema na farko shine addinin shi ana tsoron kada a saka musulmi a ba arna haushi kada a saka arni a ba musulmai haushi kaga kenan identity addinin shi da ake cewa babu ruwan su da addini san ƙarya ne kenan gashi waki ya ƙare ta su duk wani shugaba da yake takama yanzu da wanda ya takama a baya sai da aka kalli cewa shi musulmi ne sai samu wannan takama kuma duk abin da yake a daga mai kafa ana daga mai kafa ne saboda musulunci amma suna hawa sai su ce ba ruwansu da musulunci saboda cin amana su hana aikin haji wanda ake yi ake ba da subsidy su hana kaza su ce a biya kuɗin wuta a masallatai su hana komai da shafi musulunci sai sun gurgunta shi shugabannin kasashen musulmai da kake ganin suna samun addu'a da kyautatawar zaton musulman duniya ne gaji suna wa hidima musulunci sarkin maka mai ake ce mishi khadimul haramaini babu abin da suka dauka da muhimmanci a cikin shugabancin su kamar hidima wannan masallata babu abin da suka dauka da muhimmanci kamar wannan duk su ba suna yin duk abin da shugabannin suke din na kama karya na san kai na abin da kasa ana yi duk suna yi ba ba bakiran da ake babu inda ba a yi shi amma da suka dauki hidimar bari su taimaki addini sai Allah ya sa san su a cikin zukatan mutane saddauna din da yake ambaton shi har yanzu Allah ya gafarta mai wannan abin fa yayi ba addinin shi ba muhimmanci mafi yawan garuruwan da yake garkake gana akwai musulmai akwai arna musulman da aka samu fa saddauna shi ta sa musulunci ba taraba kudancin Kaduna Plateau Gombe Adamawa duk waɗannan musulman da kaji da duka arna ne a wuraren galibin garuruwan da kake da akwai musulmai akwai arna musulman saddauna sun da su saboda na bayan shi ba su je sun ci gaba shi ta yanzu akwai arna wajen da an ci gaba bayan shi daga an musuntar da su da ba samu wannan matsalolin ba zaka ji har yanzu kowa na ganin ka zo na mutumin kirki ne yana yana yana yana yana yaban shi yana Allah ya saka mai da alkhairi ko da yana da kurakure Allah ya batar da su ba a jin su ba a ganin su dole dole ba zai rasa kurakure ba tunda ba sabi bane shi ko mun gane jama'a to haka yanzu ka kalla duk wani shugaba haka din a cikin wannan ta tabar zan da wannan jagaliyar in aka samu wani ya ba addini muhimmanci ya mutunta addini sai kaga nashi ya bambanta da sauran amma kowa sai ce ba ruwan shi da addini shi ba addini yake wa yake ba in yaje lahira kowa koya zai amsa wannan tambaya gaban Allah Allah ya ce kai shugabanci a ƙasa ta tsakanin bayina musulmai kace ba ruwanka da addinin su ya kai wani ya zaka yi da Allah ya maka wannan tambaya babu shakka suna dauko kansu daukaka ne da haka ba karamin ta'annaci bane Allah ya ce Allah yake ba da labarin yadda da to haka ma malamai malamai su waye gari su ma addinin da ya ba su alfarma ba shi ne a gaban su abin da ke gaban su shi ma su ma shine tara duniya da shiga sahun waɗannan ƴan duniya shi za ibn mas'ud yake faɗa a cikin hadisi mawqufi wani da hukumar raf'i cewa daga cikin alamar tashin alkiyama shine malamai su fara gogoriyo da ƴan duniya akan neman duniya neman mukami daga malami da kwamboi kamar gwamna daga malami da riga kamar ango kullun cikin gayu kawai yake daga malami da gida irin na sarauta abincin shi irin na sarauta kai wani zoban da ke hannun shi ba wani malamin wallahi aka baka shi ya ishe ka jagi saboda nauyin azurfar da tsadarta ban za takalmin shi malami saka maka takalmin dubu tamanin wayar shi ta rabin miliyan mota shi ta miliyan takwas me zai yi da su waɗannan malami kuma wannan shiga ita zai zo yana limanci zaka duk mutanen da ke sauraron shi kayan shi kawai suke kalla akwai malamin da ya je wa'azi a Abuja yake ba mu labari yana gama wa'azin da ya gama duk wa'azin da ya yi wani ya tabe shi cewa Allah malami riga ka ce kawai ta burge dan Allah ina san irin ta guda takwas saboda irin design din dake jiki riga shi da kanshi malamin ya ga cewa kai wallahi ban fikyauta ba bai kamata in sako rigan nan kamar zan je sallar idi zo na waji har kuma ma aka wayi gari wai mun dauka cewa to ai wannan ma wani part of da'awa ne ai in baka saka riga mai tsada ba ba ma za a karba addinin naka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zabi yana zo da malaika jibrilu sai aka aika wani malaika da bai taba zuwa duniya ba aka ce ka je ka ce wa annabi Muhammadu na bashi zabi so yake zama sarki hamshaki sarki mai sarauta annabin Allah irin annabi Sulaimana ko ko so yake zama bawan Allah manzon Allah irin kamar annabi Isa matalauci sai kalli Jibril ce ba na shawara magana shawara da muke goyi ce ka zabi ka zama talaka ce to na zaba abin ne annabin Allah manzon Allah kuma bawan Allah sai ce mishi laqad ikhtarta alfitrata ka zaba abin da ya dace da addini ya dace da zaman Allah kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai wata biyu ba dafa abinci a gidan shi sai dai dinga cin dan kanzo ko a a sha garin kwaki ko abin da ya sawaka bai taba bai taba wayar gari wai ya wuni da koshi irin koshi kat ya koshi din nan ba ya koshi ya koshi gaba nan baya kullun cikin talakawa yake to amma sai aka waye gari malamai da ake cewa magada annabawa su kuma sun kauce daga wannan shi sa sai al'umma su ta zargin su al'umma su ta musu Allah wadare to kuma babu alkhairi a cikin al'umma take zagin waɗannan mutanen biyu malamai da shugabanni duk al'ummar ta waye gari tana aibata waɗannan tana kallon aibinsu tana watsar da kashin su tana Allah wadare da su wannan al'umma babu alkhairi a cikin ta kamar al'ummar da muke rayuwa a cikin su da yanzu a wannan al'umma babu wani mai mutunci a cikin malamai ko sarakuna wanda yake da alfarmar da in yi wani kuskure za a bashi uzuri babu wannan mutum kalla da kyau ka gani sarkin musulmi ne shugaban kasa ne gwamna ne babban malami ne alaramma ne magabaki shugaban wata kungiya ne shugaban wata dariƙa ne wani malami ne indifenda farfesa ne shi phd gare shi gangaren ne shi ana ana an yadda da shi a duk duniya zai iya magana jahilai su ta akan shi ce ƙarya yake makaryaci ne ba su yadda ba mace amana Allah ne babu abin da za a ga mishi tun mun ga wannan babu abin da bamu gani ba wannan ƙasa to balanta kuma shugabannin da mutane suke ganin ma ai suna da yancin su magana akan su da ka ce addini sai a ce yayi constitution ya bada dama ai demokradiya ce mutum zai je ha gidan rediyo kai ba ma sai ga rediyo ban da sai an biya kuɗi ma kawai data mutum ne saka ya sawa kanshi kyamara ya ɗuɗɗura a sharma wanda ya ga dama shi kenan kuma a neme shi a rasa amma an kama shi ƙara farin jini zai yi a ce ya gaskiya yake fada Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa kanu ya ƙuluna kuma sun kasance suna cewa man na ja min fitnati ahal bidai wa fitnati zis sultani na ja malaman da suna cewa duk wanda ya tsira daga fitinar yan bid'a da fitinar mai shugabanci to wannan ya tsira fa'ala kullum minhuma wajibi ne akan waɗannan guda biyun da shugabanni da sarakuna an yi taharra bima ya ƙulu malamai da sarakuna su dinga taka tsantsan me suke faɗa wa yaf'alu da abin da suke aikatawa da'atan lillahi wa rasuli dan da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattiba'a kitabi Allah wa sunnati rasuli da kuma bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mata amkana fil hawadithil mushkila ma'rifatan ma kana ma dalla alaihi kitabu was sunna kana huwa alwajib amma din kana shugaba duk sanda ka iya gane a cikin sababa masu sarƙaƙiya ka iya gane aka iya maka bayanin wanne ne ya dace da alqur'ani da sunna to shi duk shi zama wajibi ai yanzu a sarƙaƙiyar interface din na misali ko sarƙaƙiyar batun ganin wata ko sarƙaƙiyar auren wuri ko sarƙaƙiyar shin halasta luwaɗi ko ka halasta duka an san me ya dace da shari'a Allah kuma kuma lawan za su iya bayani ko to bai halasta ka wuce wannan ka kama wani daban can dan wani uzuri naka ba wa in lam yumkin zalika idan an kasa gane me ya dace da shari'a li daiqil waqti saboda kuncin lokaci yanzu yanzu ake bukata a yanke hukunci shugabanni sa samun kansa a cikin wannan hadar yanzu yake so ya yanke hukuncin abin da ra'ayi bai da lokaci mai fadi yanzu ake so a bada oda mai za a yi au adad talibi ko kuma mai neman dalilin ya gaza kaiwa ga dalilin shi shugaban ko masu shawaran sun kasa kaiwa ga dalilin au takafu'ul adilla inda ko kuma dalilai sun yi kikikaka dalilai sun yi kikikaka akan shi ga wani ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hukuncin zagi manzo Allah kisa ne to yana so ya kisan nan kuma constitution kuma ya ce bai halarta ya kashe shi ba zan yana da yancin magana kaga dalilai sun mishi kikikaka ya rasa wanne zai bi yana son ya bi na Allah dan ya dadadawa Allah ya kuma dadadawa musulmai rai kuma yana so ya bi na turawa dan kuma da arna su kuma kansu zage shi yana son qur'an su yana son yardar su bai so ana shiga kasar waje ya shiga cikin kunciyar sai yadda zai takaful adilla kenan mabiyan shugabanni masu wannan kuncin suke dama wallahi in kana magana da su ko ka san da suke ciki da cikin wannan damuwa suke abin tausayi ne mafi yawansu sun san gaskiya amma wata gaskiya ba za ta yi su yaki da ita kuma suna bala'in san mulkin nan kamar da annabi ba da labarin zama thumma yakunu mulkan adudan za a zo a yi sarauta wadda ake cijewa a makalkale mata in ba makalkalewa sarauta da cijewa ba ya mutum zai wajen shekara ashirin yana mace dokoki ayin da ce sai ya koma har ma waɗanda ba su samu komawa ba ana musu jaji cewa su yi haƙuri kaddara ce Allah ya kaddara musu su yi haƙuri kuma laifin delegate ne haka aka ce aka ce musu ai duk sharrin na delegate kuma delegate ɗin su suka su suka corrupting mind ɗin delegate ɗin da kuɗi yayi yanzu delegate su aka wurgawa bola cewa ai su ne matsiyatan kuma su ma abinci suke nema yadda wannan suke nema abinci da za a juya kujera a ce to ku delegate ku koma majalisa ku kuma ku dawo delegate duk dai abin da wannan suke su shi za su yace to in aka sami irin haka au gairi zalika ko wani dalili irin wannan falahu an yuqallida man yartadi ilmahu wa dinahu to anan sai ka bu wanda ka yarda da ilimin sa da addinin sa wa hadha aqwal aqwal a cikin malamai da mashawartanka waye ka yarda da gaskiyar sa kai da da iliminsa abin da yake faɗa babu jahilci a ciki kuma kai da cewa yana tsoron Allah gwargwadon hali sai ka bi ra'ayin da ya goyi baya wannan ba ga shugabanni kare ba jama'a hatta mu sauran ga magarin mutane wannan haka kaida take idan ka rasa yadda zaka yi ko da kamar da Allah yake cewa wala yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman Allah fi kaga shine abu na farko din can kenan wa yas'al ulama shine wannan matakin tambaya wa yaqtadi bi muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan baka samu malamin da ka tambaya ba ko ka tambayi malamai daban-daban ka ji amsa daban-daban to sai kai koyi da waɗanda kake ganin sun fi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad kila kuma amma ce laysa lahu taqlid bi kulli hal sam bai alaka shugaba ya zama muqallidi sai dai abin da ya gamsu da shi domin wannan taqlidi na nufin hala shi ba abin da yake so ba kenan amma ya ga cewa ra'ayin mutanen da ya da su ya rinjaye zuwa ga haka to sai ya biye musu wakila wasu suka ce kuma lahu taqlid bi kulli halin yana iya taqlidanci a koda yaushe ba koda yana da nashi ra'ayi koda ya gano wani abu zai yi taqlidanci da wanda suka rigaye shi wal aqwalu thalatha fi madhhabi ahmada wa ghairi wannan maganganun guda uku aiki da abinda yake maganan waɗanda ya da su ko yin taqlidanci ko rashin yi duka kun samu zama Imam Ahmad ibn Hanbal وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط وهكذا ما واتو alƙalai da waɗanda ake ba su mukamai kwamishinoni da gwamnoni da ainihin daraktoci da sauran masu rike da madafin iko da ake raba musu mukamai irin sharadan da aka daura musu yajibu fi'luhu bihasabil imkan aikin da karantse zaka yi din nan to zaka yi shi ne gwargwadon iyawa bal wasa'ir shurutul ibadati har ma dukkanin abubuwa kowane aiki za a yi ne masa tsa'a min salati wal jihadi wa ghairi zalika da sallah da jihadi da sauran ababe makamantansu duka za a yi su ne gwargwadon hali yace kullu zalika wajibun ma'al qudra kowannen su zaka iya yi ne iyayenka fa amma ma'al ajazi fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha idan ko ka kasa fa to Allah bai daura maka fiye da abin da ke kanka yanzu misali mutum ne alƙali amma bai da ƙarfin ya sa a kashe mutum gashi ya kisa ko to Allah ba zai kama shi da nan ba ya fi ƙarfin shi mutum ne gwamna bai da halin da zai sa a yi shari'a musulunci a jihar shi ya fi ƙarfin shi in ya ce a yi shari'a musulunci a jihar to rikirkicewa za a yi gaba ɗaya ɗan abin da ake ma sai ya gagara ko to wannan ya fi ƙarfin shi Allah ba zai kama shi da wannan na'am a cire da wuta batir ne ya mutu ka cire batir ka cire shi ta daga wuta yanzu yana yin ƙara ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء ذلك ne kaga Allah ya umarci mutum da ya salla cewa ya alula da ruwa fa in adimahu in ya rasa ruwa au khafa darara ko yana jin tsoron ga ruwan amma ruwan zai cutar da shi bisti'malihi in ya amfani da ruwan da shiddatil baradi saboda tsananin sanyi au li juruhin bihi ko dan rauni da ke jikinka au ghairi zalika ko wani wannan tayammama sa'ida at-tayyiba sai aka ce ya nemi ƙasa mai tsarki ya taimama kaga an an canza mishi wancan saboda ba zai iya ba fa masaha bi wajhi wa yadayhi min ya shafa a fuskar shi da hannun shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama li imran ibn husayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma imran salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala junubin kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba ka yi a kan kwiɓanyar jikinka yanzu kaga sallah fa ita ce wajibi na ɗaya da Allah yake so a yi amma Allah ya annabi ya bada damar ka yi ta gwargwadon iyawa wa kad aujaba Allahu ta'ala salata fil waqti ala ayi halin amkana kuma Allah ya wajibta sallah akan kowane lokaci diya da za a yi kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye salloli ku kiyaye sallar la'asar kuma ku tsayu kura masu tsayuwa gaban Allah Allah ya ce fa in khiftum amma kun ji tsoro farijalan to ku yi sallah ainihin wato a akan kafafunku aw rukbanan ko akan ababan hawa wato a wurin yaki kenan fa idza amintum idan kuka shiga cikin aminci fadkurullaha kama allamakum kuma kuna sallah kamar da aka ga muku farko din can malam takunu ta'lamu kamar da Allah ya sanar da ku abin da ku sani ba fa wajaba Allahu salata alal amini wal khaif kaga da wanda yake cikin aminci da wanda yake cikin tsoro Allah ya wajabta mishi sallah ba a ce dan kana cikin tsoro sallah ta fada akan ka ba ko da kana hannun kidnappers ne sun kama ka sallah ba ta fada akan ka matakar kana cikin hayyacinka was sahihi wal marid haka nan da mai lafiya da mara lafiya ko mun cuta in dai da hayyacinka tare da kai sallah ba ta faduwa wal ghani wal faqir haka nan mai kudi yawan kudi bai sa ka fasa sallah yawan kudi na sa ka ki cin abinci ka ki yin wanka ka ki zuwa jana'iza ka ki kula da kowa kana can kana ta lissafi ko yawan kudi na iya kana kama aure to amma yawan kudi bai sa na ka sallah ba haka nan talauci na iya hana ka aure na iya sa ka ji yunwa na iya hana ka sutura ko to amma sallah ko mun talauci sai ka yi ta ko da talauci ya kai maka a ce ka zama timbir baka da sutura wal muqimi wal musafir haka nan matafiyi da mai zaman gida babu wanda aka hana shi aka ci kai sallah saboda wai yana tafiya ko yana gida wa khaffafaha alal musafiri wal khaifi amma sai Allah ya rage tsayin sallah aka rage rawar raka'o'i ga wanda yake matafi aka rage tsayin sallah ga wanda yake ainihin wato yana cikin tsoro wal maridi haka na mara lafiya shi ma wal faqiri allazi la yajidu tuhuran wanda talauci ya kai mishi bai da abin tsarki aw la yajidu saratan. ko ba shi da wata wadata ta sutura dukkanin su za su tallafa ko mun ainihin wato a rashin lafiya da suke kamar lafiyar da a ce rashin lafiya ta kaima mace tana zubar da jini na istihara za ta sallah rashin lafiya kai mutum a ce yana zubar da yoyon fitsari ko ba haya duk rashin ta lalace duk wannan kaga rashin tsarki ne amma zai sallah ko a ce kayan shi yayi datti dattin da bayi da kudin wankewa kuma ba kuma a dattin nan akwai najisa zai yi sallah haka nan ma an bayi da sutura gabaki daya zai sallah kama ja a fil kitabi was sunna kamar da duk akwai dalilai burjik akan haka wa asqata ma ya'juzu anhu al-abdu min wajibatiha abinda bawa ya kasa yi na wajibobin sallah sai Allah ya ce to sun fada akan shi min tahara kaman ka kasa yin tsarki ya fadi wastiqbalil ka'aba in ka kasa kalla al-qibla ya fada kanka wa qira'atil fatiha in baka iya karatu ba sabon musulunta ya fada kanka wa takmilur ruku'i was sujudi wal qiyam aka nan cika ruku'u cika sujuda da cika tsayuwa ya fada akan mayaka wanda suke halin yakin suna sallah ya fada akan wanda bayan shi ke ciwo ya fada akan wanda yake jin tsoro za a kama shi sai ya dinga gudu yana yana sallah ya fada akan wanda ya samu kanshi akan wani abun hawa ya rasa inda zai tsaya falawin kasarat safinatu safinatun biqawmin malam yace da a ce wani jirgin ruwa zai fashe da wasu mutane aw salabahumul muharibuna thiyabahum ko a ce wasu barayi yan fashi ko yan kidnappers ko bandits su kwace muku sutura su muku zigidir sallu uratan za ku sallah koda kuna tumbir ne bi hasabi ahwali bisa yadda kuke shine aka ce amma anan sai a jeri liman da da mamu a sahu daya kada su ga al'auran juna sai ai sahu daya gabaki daya ko kuma su juya su kalli ainihin wato inda ba alƙibla ban wadancan sun gama wannan su jusu ko kuma ai sallah aka ce duka a rufe ido duk malamai sun yi wannan maganganun ba za dai a fasa sallah ba ba a fasawa matakar da rai da lafiya a jikinka yace yace ainihin wato wa kana imamuhu masatuhum kaji magana li alla yara albaquna auratahu dan kada sauran su ga al'auran liman walau ishtabahat alqiblatu inda alqibla ma za ta rikice a rasa ina ne alqibla ku je daji ko ka je wata ƙasa arna ko wani gari da babu masallaci ka rasa wanda zaka tambaya in mai zuwa kasashen kudanci ko kasashen arna ya san wannan ka rasa yanda zaka yi ko to ijtihadu fil istidlal alaiha sai ka tsaya ka kalli sama ka kalli gabas ka kalli yamma ka kalli kudu ka kalli arewa ma'ana ka kalli dama da gugu in nace gabas ka ka gane kina yi ka kalli da ka kalla dai kaga ina ne dai in Allah ya sa ka gane shikenan in ba gane ba abinda zatan ka yi rinjaya nan ne sai kallon nan kai sallah walau amiyat dalailu sallu sallu kaifa kaifa amkaru a ce ku rasa da za ku yi ba ku da wani tawarar da za ku kalla babu rana ba ku da compass ba ku da wani application a waya ko computer za ku duba ba wanda za ku tambaya sai ku yi sallah da yadda sawaka kama kadru ya annahu fa'alu zalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka taba ruwaitowa sahabbai sun taba yin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu ainihin Tirmidhi ya fitar da hadisin da Ibn Majah hadisi ne tabbatacce haka nan bai haƙi da ainihin wato ainihin kafin shi Addar Putini sun fitar gaba ɗayan su cewa wata rana kamar yadda yake hadisan Amir dan Rabi'a an fita aka tafi wata tafiya cikin wani dare mai duhu aka ainihin kasa gane alƙibla sai suka yi sallah inda kowa ya sallah inda ya ga ya dace mishi da suka dawo gida suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah na'am lokaci yayi wannan kyamaraman nan dan shirme ne ta gaba lokacin ra minti biyar ake daga bari mu samu rufiyawa insha Allah wa kadhalika law hubitha bi makanin dayyiq haka nan kuma da za a kulla mutum a wani wuri wanda yake mai kunci kamar irin sel haka ba ita ba shiga sel anan babu ku wanda za a saka da kadai bu kabari ba inda zaka juya to ko anan fa dole sai kai sallah ga kashi kana gani ko wani kato yayi tutu haka dai za a yi sallar sai a kau da shi gefe in an kasa kau da shi ka sa goshinka akan hannunka ba a ce ka kiba goshinka akan tutewa ko mun gane haka dai za ku yi ta yin sallar na a cikin wannan kazanta ba a fasawa ko da da tunani ne kawai ka dinga tunanin ga na ina sallah ba a fasawa au kana hala musawaratil adwi ko kuma sanda ake dauki ba dadi da abokan gaba wa ghairi zalika da wani wannan fa haka zal jihadu wal wilayatu wa sa'iru umur din sai da kaji duk wannan al'amarin game da sallah cewa ba a bari dole sai an yi to haka shugabanci ba a bari dole sai an yi amma za a yi abin da ya sawwaka idan kuma mutum ya kiyaye iya abin da ya sawwaka ya fita har a wajen Allah insha in Allah ya so ce wa kazalika wa zalika kulluhu fi qaulihi ta'ala duka wannan karkashin fadin Allah da yake cewa wattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya iyawarku yace wa fi qaulihi da kuma faɗin manzala sallallahu alaihi wasallama idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu in nace ku yi kaza to ku yi iya iyawar abin da za ku iya mai da kiskari sun bukhari da muslim riwaya daga abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda wannan yana nuni zuwa ga cewa shugabanci da ake a wannan zamanin babu yadda aka iya haka za a yi shi ba za a ce ba za a yi ba zai zo ya kara mana bayani akan wannan adalci na gaba insha Allah kuma abinda ka san zaka iya to shine wajibinka in ka gaza daga wannan da zaka iya to shine kaiwa Allah laifi amma abinda ba zaka iya ba a yanzu babu wani gwamna ko wani ciyaman da zai iya kisasi to ya fada akan shi ba zai iya mutane bulalan zina da bulala ainihin wato kazafi da shan giya ba to ya fada akan shi ba yi da wannan karfin amma zai iya taimakon mutane da abinci zai taimakon su da magani da ainihin sutura zai iya kawo musu security zai iya kawo musu aminci zai iya kawo saukin da za a samu kayan masarufi da sauki zai iya tanadar musu ayyukan yi to waɗannan dolan dole ne a kan shi kamar dolan sallah in bai yi ba ya jira hukuncin Allah da aka kaga kenan fa shugabanni ba za su fita ba wancan din da suka kasa ya akwai saura to me yasa ba sa yin sauran da za su iya kuma kowanne ya san abin da zai iya me yasa baya yi sai dai su dinga handama da babakere da zaman kashin dankali to wannan shine bala'in da suke ciki jama'a Allah ubangiji ya tsare mu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi